أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيامتهم ونوني متار البركة daren laraba wunin talata bakwai da watan rajab bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da uku wanda ya dace da takwas da wata na biyu watan fibire miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam in sahar tarih shekara dubu biyu da ishirin da biyu miladiya Allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagoranci a satin da ya gabata mun kwana a aya ta arba'in da takwas a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shai'a wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun a cikin karatun da muka yi a satin da ya gabata a daidai aya ta arba'in da ɗaya mun tuma wata kalma a satin da ya gabata ba mu fassara ba ‘yan uwa da dama sun yi min ishara a kan wannan bayan na saurara sai na gano akwai jumla da muka timaye ba mu fassara ba ita ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kad ku sai da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da ‘yan kuɗi kaɗan ne, wannan khitabin Allah subhanahu wa ta'ala yana mai Yahudawa, kad su kuskura su masanya littafin Allah su ba da wani abu na na littafin da aka ba su a taura domin su samu wani daudar rayuwar duniya, don duk abin da za a baka mai karewa ne. To, ina wa ‘yan uwa godiya akan wannan tambihi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi. ya tabbata a muhtasar na imamu ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala a ƙarƙashin wannan ayar wala tashtaru bi ayati thamanan qalila ibn kathir ya kawo maganganun malumai kamar haka shin ya dace mutum ya zauna ya karantar da al'umma yana jiran a bashi albashi malumai sun yi sabani akan wannan matsalar musamman ma ashabul mazahib al-arba'a wasu daga cikin suka ce ya halitta mutum ya zauna ya karantar da ɗalibai sannan kuma a bashi jinga a bashi kuɗi a matsayin albashin da za a diga biyarsa dalili kuma suka kawo hadisin shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam inna haqqa ma akhastum alaihi ajran kitabullah mafi girman abin da ya kamata ku amshi jinga a biya ku a kansa shi ne littafin Allah subhanahu wa ta'ala malami a islamiyya ya zauna ya buɗe makaranta yana karantar suka ce balaihi ya sanya kuɗi a dinga biyansa wasu suka ce bai halitta ba dalilin su kuma suka kawo hadisin wani sahabi da ya zo daga cikin ashabu sifa a madina ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na karantar da wani daga cikin alkur'ani mai girma kuma gashi ya bani wani abu shin annabi zan ci annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallake ce masa in ahbabta an tatuqa bi qausin minan nari faqbalhu idan kana son a zargo wuyanka gaban Allah subhanahu wata'ala da wani mari na jahannama gobe alkiyama ka karba amma abinda malamai suka fi rinjayarwa shine ba laihi mutum ya amshi albashi dalilin ya karantar alkur'ani mai girma gashi hadisi ya tabbata a muslim da bukhari wanda ya je suna saman hanya suka nemi da a ba su hurin kwana ba a ba su ba sai suka dawo gehen gari suka kwanta sarkin garin kunama ta halbesa sai aka aiko ɗan aike gun waɗannan mutanen shin akwai wanda iya tawada sai wani ya je ya karanta alkur'ani mai girma ya karanta suratul fatiha Allah ya ba shi lafiya kafin su yi hakan sun yi jinga kuma da aka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka raba aka kamin nawa kasu suka ce babu laihi a cikin wannan kuma da akwai laihi lokacin da wata mata zo wajen shugaban halitta annabi muhammad ta ce ya rasulallah idan na yi maka ina bukatar ka aure ni manzon Allah ya kalle ta sai ya sunkuye da kai hadisin yana motsa imamu malik annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sunkuye da kai bai ce mata komi ba sai wani ya ce manzon Allah idan ba ta yi maka ba ni ta kwanta min da rai annabin Allah in baka bukata ni ina bukata sai annabi ya ce je ka kawo sadaki ya je ya nemo bai samo komi ba manzon Allah ya ce iltamis walau khatan min hadid ko ka je ka kawo ko da bakin karfe ne na zobe zobe bakin karfe ka je ka kawo ya je ya nema ya ce tufafin da nake saye da su manzon Allah su kaɗai nan mallaka da yammaci zai tafi sai annabi ya kira sa ya ce ka hada wani abu na alkur'ani ya ce annabi nan muka fi gani wallahi eh nan muka fi gani akwai bakara da ali imran da nisa'i sun kwanta sai annabin Allah ya ce zawwajtuka ha bima ma aka min alkur'an na aura maka ita da abin da yake tattare da kai na alkur'ani mai girma da haka malaman islamiyya a ci gaba da amsa kuɗi Allah ya taimaka za mu tashi aya ta arba'in da takwas sai Allah ya da tara sai Allah ya ce Allah ya ce wa idina jainakun min ali fir'auna ya sumunakum su al'azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim Allah ya ce wa id ka ambata musu ya shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam wa za ambata masu ne yahudawa dabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo garin Madina ya tarar da kalar yahudawa guda uku a cikin garin madina akwai banu kainuka akwai banu ƙoraiza akwai banu nadir wani dukkaninsu yahudawa ne da manzan allah ya tarar a cikin garin madina kuma sun kawo manzan allah tarnaki a cikin ta'awa sun kawo manzan allah waton tikas a cikin tahiyar da yada addinin allah subhanahu wa ta'ala to kuma sai allah yake ambata musu ni'imar da shi allah ya yi musu a kansu allah ya ce wa ka ambata musu ka ambata mu banu isra'ili kenan idh najaynakum min ali fir'auna kutuna lokacin da musu Allah muka tsiratar da ku daga ali fir'aun ma'ana fir'auna da iyalinsa fir'auna da jama'arsa yasumunakum su al'azab suna azabtar da ku mafiya tsanancin azaba sai Allah yayi bayanin wace irin azaba ake musu Allah ce yuzabbihuna abana'akum suna yanka ‘ya'yanku mata a maza wa yasta hayuna nisa'akum sannan kuma suna barin ‘ya'yanku mata a raye domin bauta da kuma watan aikace-aikace. Allah ya ce, Ku tuna ku banu Isra'ila, nemar da shi Allah ya yi a kanku da ya tsamatar da ku daga basharrin fir'auna da jama'arsa, ta yadda suke ɗanɗana muku mummunan azaba yadda suna kashe ‘ya'yanku maza, sannan suna barin ‘ya'yanku mata. don mi don su dinga musu aikato da kuma su rike su a matsayin kuyanga Allah ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan wa bala'un min rabbikum akwai jarabawa daga ubangijinku bala'un min rabbikum azim jarabawa mai girman gaske daga Allah subhanahu wataala malamai suka ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim yake iya koma kan wa idhin najjaynakum ko kuma ya dawo ya sumunakum agun wanda suka ce bala'un min rabbikum azim ai wata ni'ima ce da Allah yayi akan ku ku banu Isra'ila mai girma da ya tsiratar da ku daga sharrin fir'auna domin fir'auna yayi iya ta'addancin da yayi a rayuwa har Allah ya bashi shaida a duk duniya in ana neman dan ta'adda aliyan min al-musrifin ne cikin mabannatan ma Allah ce shi oga ne kwata-kwata idan kana buƙatar tantirin da ya yi tatiranci a duniya shaidanin da ya yi shaidanci a duniya har a gobe ana karanta tarihin shi a tarihin duniya babu babu kawo fir'auna shi yasa Allah yake cewa wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wannan ni'ima ce da Allah ya muku ku banu Isra'ila mai girma ibnu jarir at-tabari alaihi rahmatullahi ta'ala a tafsirin sa yace miye dalilin da ya sanya fir'auna yake halakar da banu Isra'il sai ya koro bayani ya ce ɗan ababe guda biyu ne amma mafi na farko za mu ambata ya ce abu na farin wata rana fir'auna ya yi mafalki yana kwana sai mafalkin cewa huta ta taso daga baitul maqdis ta shigo garin misira duk gidan baƙibce a garin misira ta ƙone wannan gidan sai ya tara malamansa 'yan duba ya ce to ku bani labari ga mafalkin da na yi a rayuwa ina so a fassara min mafalki suka ce to abin da yake faruwa shine za a aihi wanda zai kawo ƙarshen mulkin ka a rayuwa jama'a mun fahimta da wannan fir'auna ya ce to tunda haka nan ne kasar duk mai mulkin duniya ba abin da ke buga masa da hankali yanzu zuciya tana dak dak kamar in ya tuna cewa za a wayi gari wata ran zai bar kujerar mulki a wace wadda take da daɗin zama a kai amma wallahi haɗarin da ke a kai da mutane sun gano da mutum ba zai zuba kuɗinsa ba kansa ya wannan kujerar to fir'auna yake ganin mulkin nasa zai zo ƙarshe sai ce to tunda haka nan ne za a dinga yanka ƴaƴa maza a haka fir'auna ya yanka jarirai ba su ci ba su sha ba da ta kai ta kawo suka ga tunanin cewa idan aka yanke maza suka ƙare to an samu matsala wajen wa zai kuma yi musu bauta domin kada mu manta su asalin banu isra'il sun shigo misra ne ta dalilin annabin allah annabi yusuf alaihi afdalu salatu wa atammu taslim lokacin da fir'aunan zamaninsa ya ɗauko sa ya kasa a gwamna a misira bayan ya da kurkuku aka sanya shi wata ya zamanto minista mai kula da sifiri da kuma bunƙasar a harkar a tattalin arziki to annabin Allah annabi Yusuf sai ya kira ɗan uwansa daga inda suke suka zo garin Misira wannan shine asalin zawwar wato banu Isra'il a cikin garin Misira to Allah ce ku dai ambata ni'ima ce bai girman gaske da Allah ya ku banu Isra'il Allah ya tsamatar da ku daga sharrin fir'auna ta da suna azabtar da ku mummunar azaba suna yanka ‘ya'yanku mata ai maza suna barin ɗiya maza Allah ce wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai jarabawa da ni'ima mai girman gaske daga ubangijinku mai girma sai Allah ya ce wa in Allah ya ce wa idh faraqna bikumul bahra ku ambata ku tuna ya ku banu Isra'il ni'imar Allah ta gaba akan ku Allah ya ce watan faraqna bikumul bahar ai fassalna bikumul bahar mun raba teku gare ku lokacin da Fir'auna ya biyo jama'ar Annabi Musa da Annabi Musa Allah ya hakaita mana labarin a suratul watan a suratul saffat Allah subhanahu wataala ya ka labarin to Allah ce ku tuna lokacin da Allah ya tseratar da ku waton ya raba muku teku lokacin da fir'auna ya biyo ku ga annabin Allah annabi Musa da jama'arsa ga kuma fir'auna ya biyo annabi Musa suna zawwa suka ce inna lamudrakuna mu kan an kama ga da mu tamu ta kare annabi Musa ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdini wannan tawakkalin da bayin Allah suka rasa a wannan zamani yaqini da Allah bamu da shi a wannan lokaci rishin dogaro da Allah cewa Allah zai muna shi yasa Allah yake bari muna ta wahala a rayuwa wallahi ka dogara da Allah sai Allah shi maka komi a rayuwa wata rana wani bawan Allah yana gurin Allah ya hore masa tafiya aikin haji lattizo ne malami bagardi masanin alkur'ani yana gurin ina ma alkad Allah ya karɓi rayuwarsa bai je aikin hajji ba sai Allah ya cika masa gurinsa wani ya zo ya ci akar maka Allahu an gama an biya maka kujerar aikin hajji ya yi sujudu shukuri wa Allah subhanahu wa ta'ala an shirya za a tafi aikin hajji an zo filin jirgi malam ana kokarin a shiga jirgi latiza na lalaba alju sai ga babu babu visa babu passport akwai zantar tahiya tahiya ta lalace to bagardi ne ya san alqur'ani sai ya koma gehe ya ce rabbi inni magalubun fantasir ya ce Allah ni ana so a ga karshe na Allah ka kawo agaji haka ya zauna ya ta makila ta maimaita rabbi inni magalubun fantasir yana zaune sai aka daddaba shi ta baya sai ce mi komi Allah ya tuno yaqini kenan haka annabi Musa yayi yaqini yace inna ma'iya rabbi sayahdi Allah yana tare da ni zai kamin agaji to shine sai Allah ya ce wa annabin Allah ya buga sanda yana buga sanda sai kuma jiwatan ruwan sai suka rabu kashi biyu shine Allah ya ce wa in faraqna bikumul bahra ku tuna lokacin da muka raba muku teku muka bambanta teku muka tsama muku hanya da za ku biya in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa agharqana ala fir'aun muka nitsar da fir'auna da jama'arsa a cikin wannan ruwan da kuka ƙetare ba fa dubara ku bane ba kuma ƙarfin ku bane ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ya ce wa antum tanzuruna ku kinnan banu isra'ila ho kuna kallo kuna ganin abin da ya faru da jama'ar da fir'auna da jama'arsa malaman tafsir suka ce wannan wannan maganar Allah yana yin ta ne da Yahudawan zamanin annabi ko kuma ana ba da labarin mutane suka gabata ne duk da ba su suka yi abin ba suka ce ana ba da labarin abin da Allah ya wa kakanninsu ne domin ni'ima akan kakanninsu kamar Allah ya musu ni'ima ne akan su jama'a mun fahimta ai wanda ya taimaka ma babanka a rayuwa kai ya taimaka ma a rayuwa haka ne ko wanda ya taimaka ma mamaka kai ya taimaka ma to Allah ya taimaka wa banu Isra'ila sai ake aka ce wa manzon Allah ya ambata ma wanda suke zaune da shi ka ba su labarin ga abin da muka yi uwayensu sai Allah ya ce وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ Allah ya ce wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhaztumul ijla min ba'di wa antum zalimun Allah ya ce wa idh wa'adna Musa 40 layla ku tuna lokacin da muka wa annabin Allah annabi Musa alkawali cewa kwana arba'in ya zo ya yi munajati da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo za mu ba shi attaura littafin attaura kenan can an yi alkawali shi zai yi kwana talatin ne kamar da ya zo a cikin sotul araf fatan mami kato rabbi arba'in na yau mako sai ake cika dare kwana arba'in yayi Allah ba shi lokaci bayan kwana talatin wata ɗaya kenan zai zo wajen Allah subhanahu wa ta'ala a turi sai na Allah ya bashi a taura to annabi Musa sai ya azumi da ya azumi sai ji bakin sai na wari lokacin zai je munajati da Allah subhanahu wa ta'ala sai kwarkwara bakin sai ya aswaki domin ya je ya ji dadin munajati da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mai cika kwana goma ina son ka je waje na kana warin bakin ne ya tabbata hadisi shugaban halitta annabi Muhammad mafi abin da Allah ya fi ƙauna a gun mai azumi shine jiwarin bakinsa na tasowa abin da Allah ya fi ƙauna da mai azumi mai azumi ya jiwarin bakin na tasowa to annabi Musa ya azumi kwana 40 sai ya je munajati da Allah subhanahu wataala shi da Allah ce wa idh wa'adna Musa 40 laila ku tuna lokacin da muka wa annabi Musa alkawali watan bayan kwana 40 yazo zai ga Allah subhanahu wataala ta ba gani na kiri da kiri ba gani za a bashi littafin at-taura ya zamanto wata mai kula da su sai ya zamanto samurin ya fiddo musu wani dan maraki al'ijla maraki sai suka riki dan maraki abin bauta kuma bai Allah subhanahu wataala ka dibi irin abin da Allah ya musu sun ga yadda Allah ya halakar da fir'auna da jama'arsa amma wannan bai sanya ba suka riki wani Allah kuma bayan Allah subhanahu wataala sai ga suna bauta wa maraki kuma bayan su bauta wa Allah subhanahu wataala ثم اتخذتم العجل من بعده الله ce wa antum zalimun alhali kuna masu zalintar kanku ba sharri mafi girma a rayuwa kamar hada Allah da wani a wajen bauta ba ga shirin kuma da yake ce ya bunayya la tushrik billah yace ya bunayya la tushrik billah inna shirk inna shirka lahul azim Allah yace ya bunayya la tushrik billah Luqman da kike cewa ɗansa ya kai ƙaramin ɗana kad ka kuskura ka hada Allah da wani a wajen bauta domin shirka zalunci ne mai girma haka Allah ce fa ayyul fariqaini ahqqu bil amri in kuntum sadiqin alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ma'ana ana nihin zulmunan shirka kenan jama'a mun fahimta shirka zalunci ne Allah ya kare mu da shirka shi yasa ba abin da Allah bai kauna a rayuwa hadisi a muslim shugaba halitta yake cewa ijtanibu sab'al mubiqati ku nisanci ababe guda bakwai masu halakarwa ijtanibu sab'al mubiqat annabi ce ku nisanci abu guda bakwai da suke halakar da juna a rayuwa annabi yake cewa daga ciki sai ambato watan ashirk hada Allah subhanahu wataala da wani shirka musiba ce Allah ya kare mu to shine Allah yake cewa وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون باين تفير النبي الله النبي موسى سيكوك ركي العجل واتنكوك ركي دم ركي كنا بوتا مسا وأنتم ظالمون الهالي كنا ظالم تركاونا سي الله ثم عفونا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون مم.
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون Allah ce summa afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun summa afauna sannan musu Allah subhanahu wata'ala afauna ankum muka yafe muku bayan haka bayan duk abin da kuka yi na laifi sai Allah ce sai muka yafe muku korakorranku summa afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkuruna dan kuwa Allah subhanahu wata'ala godiya Allah subhanahu wataala duk abin da kai wa Allah na laihi shi Allah mai gafara ne kuma mai jin ƙari jama'a mun fahimta Allah ta summa afauna ankum min ba'da zalika sannan musu Allah muka yafe muku bayan haka bayan kun yi kama dan maraki kuna bauta wa Allah kuna bauta wa dan marakin sai Allah ce sai muka yafe muku ba don kumi ba don kuwa Allah subhanahu wataala godiya sai Allah ya ce وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون Allah ya ce wa iz ataina Musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun wa iz ku ambata ku tuna lokacin da Musa Allah subhanahu wataala muka baiwa annabin Allah annabin Musa alkitaba littafi shine at-taura kenan wal furqana da abin da yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya to annabi Musa littafi nawa aka bashi ittifaqin akun gun malamai Allah ya baiwa annabi Musa littafi guda kacal shine at-taura to kuma sai Allah ce wa iz atina Musa alkitaba ku tuna lokacin da Allah ya baiwa annabi Musa littafi wal furqan da kuma al furqan to al furqan wal littafi ne suka ce wannan littafin dai guda ne shine dai at-taura nan Allah ya kawo atafi ne akan tanawu'in littafin abun sunayen shi ne shine al furqan kamar ya ce laqad atina Musa wa Harun al furqana wa diya'a wa dhikra haka Allah ya ce mun baiwa annabi Musa da annabi Haruna littafin at-taura da kuma haske da kuma alfurkan alfurkan da shi ne attaura mun fahimta to Allah ce mun bashi wannan alfurkan la'allakum tahtaduna tabbas in kuka rike littafin Allah kun shiryu duk wanda ya rike littafin Allah wallahi zai shiryu Allah subhanahu wataala ya taimake mu sai Allah ya ce وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم mm.
باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم
Mm.
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Allah ya ce wa idh qala Musa li qaumihi ku tuna lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi Musa yake cewa mutanansa ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle ku banu Isra'il kun zalunci kawunan ku domin kun bauta ma wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba bittikhadikum al-ijl dalilin bauta wa dan mar'i da kuka yi da aka fatubu ila bari'ikum ku yi gaggawan tuba zuwa ga Ubangijinku, fatubu ila bari'ikum, ai ila khaliqukum ku yi gaggawan tuba zuwa ga Ubangijinku wanda shi ne ya halicce ku, to ta yara ku yi tuba sai Allah ya baya ya gewa banu Isra'il ga hanyar da za su yi su tuba Allah ce faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku jama'a mun fahimta ka dibi banu Isra'il bauta wa dan watan abin da suka yi dan maraki suka yi sai Allah ce faqtulu anfusakum hanyar tuban shine kowanne daga cikin ku kashe kawunanku ibnu jarir tabari alaihi rahmatullahi ta'ala ibtar a cikin littafinsa ya ce daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yarda ya ce yadda aka suka tuba shine sai allah subhanahu wa ta'ala yake ya ce wa annabi musa ka gaya musu hanyar tuba shine su kashe kawunan su taya wani suka bauta wa ɗan maraƙin su zauna wa'inda ba su tema ba su bauta wa ɗan maraƙin ba amma sun ga ana yi ba su yi ba to su ɗauki yuƙaye ina fatan muna fahimta sai suka ɗauki yuƙaye sai allah ce to abin da zai faru za mu saukar da duhu za a saukar da girgije da duhu yanzu daga lokacin da duhun ya shigo to kawai ku farwa juna a kashe juna idan kuma aka ɗoke duhun sai a tsaye da yakin gaba ɗaya hanyar su yi zunubi suka yi suka yi shirka wa Allah sai Allah ce suka shi kawunansu ibn jarir ce sai suka shi kusan mutum dubu saba'in da aka yi lisahin adadin mutanen da aka shi cikin banu isra'il kusan mutum dubu saba'in dalilin me sun haɗa Allah da wani amma mu al'ummar shugaban halitta annabi muhammad sai Allah ya muna rahama Allah ya fifita mu akan kowace al'umma Allah yake tausayin mu Allah ya bamu gatan da ba a baiwa kowace al'umma ba sai Allah ce in kai laihi kawai tubu ila Allah tawbatan nasuha ka tuba kawai ake bukata da duk lokacin da mutum zai zunubi ce astaghfirullah wa atubu ilaihi in dai da yaki ne wallahi an yahe masa amma banu Isra'ila sai da aka sanya su yaki wa juna haka suka yi Allah ya sauka da girgije da duhu kawai sai suka farma juna suka kashe junansu sashe ya kasa shashe sai ga su sun kashe kusan mutum dubu saba'in to Allah ce wanda ya mutu wanda aka kashe ya an yahe masa wanda ma bai mutu ba shi ma an yahe masa amma musa Allah ce kawai in kai istighfari ka ce astaghfirullah wa atubu ilai an yahe maka Allah muna maka godiya akan wannan ni'imar wallahi Allah ya fifita mu Allah ya muna daraja da kima amma wani wani istighfarin gani yake aiki ne kawai mutum ya bude baki ce astaghfirullah wa atubu ilayhi gani yake ya aiki bal ma wannan bai ma yi fadin istighfarin ba astaghfirullah astaghfirullah amma kamar ana cin garin rogo Allah ya sauwake Allah ya samu dace to Allah ce faqtulu anfusakum ku yaki ku kashe kawunan ku ku yaki junan ku fataba alaikum kuna yin wannan to Allah zai yahe muku kuma saka suka faru suka kashe junansu Allah ce innahu zalikum khairun inda rabbikum fataba alaikum yin haka shine alkhairi wajen ubangijinku in kuka yi Allah zai yahe muku fataba alaikum kuma sai Allah ya yabe musu idan kuka she junanku alkhairi ne a wajen Allah subhanahu wataala amma mu a tsakaninmu Allah ya haranta zubda jini a tsakaninmu zubda jini tsakanin musulmi haramun ne sai Allah ya ce a tsaida amma banu isra'ilai da suka yi sai Allah ya ce suka ce juna daga Allah ya ce innahu huwa tawwabur rahim shi Allah shine at-tawwabu mai yawan karɓar tuban mutum siga mubalaga kenan ala wazni fa'alu mai yawai ta aikatawa shi Allah yana shirye dare da rana akan ya karɓi tuban dan annabi Adam hadisi a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala na shimfida hannayensa da rana domin ya karɓi tuban wanda yake laifi da dare haka yake shimfida hannayensa da dare domin ya karɓi tuban wanda ya zunubi da rana ba gashi ba a muslim manzo ake cewa idan sulusul akhirin dare ya zo manzala ke cewa Allah yana saukowa a wannan sama ta duniya Allah da kansa zatin Allah ya sauko a sama ta duniya sai Allah yana tambaya ina wanda ke neman gafara in gafarta masa ina wanda yake neman jari mu Allah muke ba da jari ina wanda yake da bukata kaza Allah ya ta zano bukatu manzon Allah ce ba wanda zai tashi musulmi a wannan lokaci yayi arwalla yayi raka'a guda biyu ya daga hannu ya faɗa ma Allah bukatarsa Allah yana jin kumyar ka bi ruwanka Allah bai karbi addu'a ka ba
qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kace ya ku bayuna da suka yi banna a kawunan suka zalunci kawunan su la taqnatu min rahmatillahi kada ku yanke kauna daga rahmar Allah subhanahu wataala kana da bukata a rayuwa da zuwa kana ƙasa-ƙasa da murya Allah ya ce annabi ya ce tashi cikin sulsul akhirin dare bilal duk abun da kake da bukata in dai zaka yi arwalla ka miƙe ka gaya ma Allah bukata ɗayan biyu ne ko Allah ya baka ko kuma Allah ya san baka ba alkhairi bane sai a hana maka sai alkiyama eh domin so diya wani zai addu'a sai ta cewa na roki Allah na roka na roka amma har yanzu bukata bata biye ba to irin wannan Allah bai karba addu'arka sannan kuma ya zamanto in zaka yi addu'a abincin da zaka ce zamanto halali ibn al-qayyim yake cewa daga cikin hanyar karba addu'ar mutum ya zamanto na cikin abincin halal in dai zaka ci haram ka roki Allah Allah bai karba addu'arka sannan kuma akwai adabu na addu'a kaga hada haka duk wata bukata daga yau in dare ya raba kashin karshe na karshe ka tashi ka ga ma Allah bukata eh addu'a ba jamila kake so ba Allah shi ke bada jamila har da kayan ɗaki ka roƙi Allah sai a baka jamilan sai a hoce har a gaba maka da jamilun ba gaba da Allah ya datar da mu to Allah yake cewa inda huwa tawwabur rahim shi Allah shine at-tawwab mai yawan karɓar tuban bayawa sannan kuma ar-rahim mai jinkai Allah na jinkan mu Allah ya taimake mu sai Allah ya ce wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa aqadatkum as-sa'iqah
Allah ya ce wa iz qultum ya Musa ka kutuna lokacin da kuka ce ya Musa ya kai annabin Allah annabin Musa malai suka ce wannan daga cikin rishin ladabin banu Isra'il suna kiran annabin Allah kai tsaye da sunansa rishin ladabi ne domin su sahabban annabi Muhammad Allah ya taka musu bike ce la taj'alu du'aakum bainakum ka du'ai la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dukum ba'da kakku sanye da zaka kira annabi da za ka kira Musa tankwa ka za ka kira annabi shi za a kira annabi dole sai a sa a yi masa wata kidaya ko a ce ya rasulallah ko ya nabiyallah ko ya abul qasim da makamantansu amma yahuda tsabar rishin ladabi ka kai tsaye si ga su ke kiran sunan annabin Allah annabi Musa shi za wani suka ce duk wanda yake sama gare ka idan yana ya girma ya kai za ka kira to ka dan boye sunan musamman irin a zamantakewa malamin ka fito kai tsaye ka kira sunan malaminka suka ce akwai illatul adab mace a gida ka kira sunan mijinki malaman zamantakewa suka ce na daga cikin abin da ke taimaka rayuwa ta zamanto ingantacciya a cikin gida tsakaninka da iyalinka ta zamanto tana girmama sunanka shi ba laifi bane da kira sunan miji amma a dinga boyewa a dinga mi a dinga sabo kinaya ana irin na laraba irin ana baban afnan baban zainab eh ko ki samu irin wasu mai diya mai suwiti mai labu ki tagai amma ziki ka ji don tsabar rashin waye wasu mata kai tsaye ta kalli mijinta ta kira shi tanku kamar duwar duki abu babu tsari kenan to da haka suka ce ya musa ya kai annabin allah annabin musa lan nu'mina laka ba za mu yi imani ba da kai wani irin imani ma'ana ba za mu gaskata mu yi maka da'a ba domin fi'ilin al'iman nu'minu yana ta'addi ne da ba'un amma na sai ta'addi da lamun amanar rasulu bi ma'un zila ilaihi min rabbihi hasbuka Allah ce amanar rasulu bima kaga amana sai aka kawo ba'un fi'ili yayi ta'addi daga ba'un na ana nihin imani na imani kenan amma da aka kawo lamun aka ce lan nu'mina laka suna nihin ai ba za mu maka da'a ba domin abin da ya faru annabi Musa ya tai da ya zaga daga cikin banu Isra'ila wasu keɓantattu manya daga cikin su jiyayyu sai tafi da su wajen miƙatin Allah subhanahu wataala wajen munajati da suka zo sai suka saurari maganar Allah subhanahu wataala kaji ka dibi abinda ni'imar da Allah ya banu Isra'il maganar Allah suka jiwa maganar Allah sai suka cewa dai Musa lan nu'mina laka ba za mu yi imani mu gaskata cewa ba wai maganar da muka ji maganar Allah ce abinda muke bukata hatta nar Allah jahara har sai mun ga Allah kiri da muzu su bukata su ga Allah kiri da kiri yo haka ta faru da annabi Musa shi ma ya so ya ga Allah ko yace mu Allah ina bukatar in Allah ce lan tarani a duniya dai ba yiwuwa amma walakin zur ilal jabal ko fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani me ya faru Musa su ma yayi da ya tashi sai ya ce ya tuba to sai suka ce ma annabi Musa ba za mu gaskata ba cewa wannan maganar ta Allah ce sai mun ga Allah kiri da mu zo wannan laihi ne ko ba laihi bane laihi ne duk da ni'imar da Allah ya musu amma ba su dibi wannan ni'imar ba Allah ce fa akhadhatkum as-sa'iqa sai kuma tsawa ta kama ku sai ga wata futa ta hito daga sama sai suka mutu Allah ce wa antum tanzuna kuna ganin abin da ya faru kuna ganin abin da ya faru ga sunan sun mutu to sai annabi Musa ya rude sai shiga wani hali ya ce Allah ina jin zan ce banu Isra'il wannan keɓatattun mutane na musamman ne wa na jayo na zo da su don su gana da kai don su gana da kai Allah kuma Allah ka kashe su afatuhlikna bima fa'ala sufaha yanzu Allah zaka halaka mu dalilin abinda wawaye suka yi yace Allah in kaga dama rabbi in shit ahlaktahum ko wa iyaya min qabl kafin mu zo kana ai halakar da su amma Allah yanzu in naje za a ce Musa ya zo da mutane ka kashe su to ka dibi Allah subhanahu wataala hakimun nidamun lokacin nasu bai ba sai Allah ta thumma thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun Allah ta thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna sannan musu Allah muka tayar da ku bayan ku mi kun mutu akhadatkum as-sa'iqa mutuwa ta faru gare su suna cewa suna ta su ga Allah kawai sai mutuwa to Allah ya turo musu wata irin tsawa da huta a ciki sai suka mutu to suna mutuwa kuma da annabi Musa ya roki Allah subhanahu wataala ya maido su Allah ce thumma ba'athnakum sannan ku banu Isra'il muka tayar da ku sai Allah ya tada su bayan sun yi sun mutu duk da wasu malaman tafsiri suna cewa ai su ma ne suka yi wasu ka ce kwana ya doke su amma mafiya yawan kaulin malumai shine mutuwa suka yi ta gaske sai Allah ya kashe su kuma sannan Allah ya tayar da su jama'a mun fahimta ai shi Allah yana da dama ya kashe kuma ya tayar da kai nawa aka yi Allah ya kashe su kuma ya tayar da su ya zama towa a gare su gashi nan zamu zo gaba a tarihin Uzairu da Allah ya kashe shi shekara 100 yana bayan ya mutu shekara 100 Allah ya tayar da shi to haka sai Allah ya kashe su kuma Allah ya tayar da su dan ya zama towa a gare su amma wallahi ba su imani ba shine Allah ya tumma ba'athnakum min ba'di min ba'di mautikum sannan musu Allah muka tayar da ku bayan kun mutu me dalili la'allakum tashkuruna tayu wa Allah subhanahu wataala godiya ka san a kullum in kana son ni'imar da Allah ya maka ta dawwama ka dinga wa Allah godiya idan Allah ya maka ni'ima kana buƙatar ni'iman ta dawwama wallahi ka zama to mai godiya da Allah subhanahu wataala wata rana annabin Allah annabi Musa zai je ganawa da Allah subhanahu wataala ka san annabin Allah Allah ya ce wa kallahu Allahu Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa hake ta masa kallamu ko wanda ya magana da Allah to Musa zai je gana da Allah subhanahu ta'ala sai wanda daga cikin banu Isra'il ya gansa ya ce annabi Musa da Allah in ka je ga wajen Allah subhanahu ta'ala ka roƙa tambaya min Allah wai wane laihi ne yake ma Allah wanda talauci ya zama to rigata ya yi min kaka gida kaga talauci musiba ne lahallabi bayan Allah ku dinga roƙon Allah ya kare ku da talauci da rance da Allah bai da daɗi talauci Allah ya kare mu da shi ya ce ka roƙa min ka tambaya min Allah wai mine ma Allah Allah ya bar cikin talauci ina ta wahala ya tafi sai ya ga wani cikin tare da waton masu rikan yashi saman dawaki an yi kawa da mata ku yangi da komi sai ce wa annabi Musa in kace kace ma Allah dadin yayi yawa eh ka san dan annabi dadin yayi yawa ya Allah duk tawo na taba cewa Allah kudin nan su yi yawa a rage ba ko annabi Musa da ya je ya gana da Allah zai dawo sai Allah ya tambaye shi ba an baka sako ba yace kaga namanta Allah dadin zancen yayi yawa sai yace to ka bani labarin me ya faru yace Allah na san ka da ilimi aka wani yace ai sako aka baka tu ba mu sakon yace kaje kaji yace kaga wancan da yace talauci ya mai yawa abu guda ya samu kana masa arziki shine yana kyashin ne da muka yi mu bayin Allah duk abin da muka ba wani jin yake abin bai dace da shi ba sai mun kuma su Allah maka nuna mai bashi bake muke yi shi wancan kuma da ya ga arzikin ya ga kamar dudiyar ta yi yawa bashi muke kuma kullum godiya yake wa Allah shi sa Allah ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la az Allah subhanahu wataala yayi shilece idan kuka gode nemar Allah Allah zai kara muku idan kuka kafirce to azabar Allah mai tsinji sai Allah ya ce ayata gaba wasu
وأنزلنا
Allah ce wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalawa Allah ce wa zallalna sai muka suturta ku da muka yi muku wata una inji Allah subhanahu wa ta'ala ce wa zallalna alaikumul ghamama muka tura muku da girgije yana muku rumfa domin sun wahala tsawon shekara 40 suna cikin dimuwa su banu Isra'ila shekara 40 suna cikin halin haulayi sun dimance to sai Allah ya tufa musu asiri ce wa zallalna alaikumul ghamama muka sanya girgije yana muku runha yana ba ku sanyi dadi inji Allah subhanahu wataala sai ce wa anzalna alaikumul manna wassalawa muka turo muku da alman wani watan kalar abinci abun sha ne wanda suke hadan yawa da zuma abun sha ne mai dadi Allah ya turo musu wassalwa kuma da wasu ƴan talutsa ita watan ƴan shila tsuntsaye tsuntsaye Allah ya basu su ne assalwa abincin su kenan su ci tsuntsaye kuma su sha wata madara da zima wannan ba nima ba ce Allah ya tura musu wannan abincin ga naman tsuntsa kasan naman tsuntsu akwai wani sirri a ciki shi yasa Allah ce wala hami tsaye mimma yashtahuna in an haɗe aljanna za a ta kawa za a ta aswaki da kafan kaji eh Allah ya kai mu wala hami tsaye mimma yashtahuna Allah ce kuna da bukatar su kun ku ba gaba ne haka nan dai Allah ya kai mu Allah ya kai mu aljanna da rahamarsa to Allah ya ce wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa muka ba ku alman muka aiko muka saukan musu ba fa sai suke da kudin su ba a'a ni'ima ce ta Allah da ya turo musu alman gashi wa'annan wata ruwan shan da yake tattare da zuma sannan was salwa kuma da tsuntsaye sai Allah ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci dada daga cikin abin da muka arzikta ku ku ci daga arzikin Allah subhanahu wataala wannan Allah ne ya baku ba ku kuka saya ba wa ma zalamuna Allah ce ba su zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai kawunan su ne suke zalunta a rayuwa idan Allah ya maka ni'ima kai wasa da wannan ni'imar ka kai tsammanin ka yaudare Allah kanka kai yaudara sai Allah ya ce wa in qulna dukhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulu wadkhulu albaba
فبدل الذين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله يتي وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ku tuna lokacin da muka ce muku ku shiga wannan garin wani gari ne kenan shine garin Misra in ji ai Baitul Baitul Maqdis afwan Baitul Maqdis Allah ce wa iz qulna dukhulu hadhihi alqarya ku tuna lokacin da muka ce ku shiga wannan alqaryar wannan gari na Baitul Maqdis fakulu minha fakulu minha haythu shi'tum ragada ku ci a cikin wannan garin duk abin da kuke da bukata ragadan Allah ya ce yalwataccen abinci jama'a mun fahimta Allah ya ce banu Isra'ila su shiga cikin garin Misra a Baitul Maqdis su ci duk abin da suke da bukata cikin wannan garin kuma Allah ya ce ragadan abinci yalwatacce ba kuntatawa a ciki babu kuntatawa inji Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa qulu wadkhulul baba sujjada ku shiga kofar masallacin Baitul Maqdis kuna sujjadan masu sujuda masu runsuna wa Allah subhanahu wataala masu kaskantar da ke zuwa ga Allah subhanahu wataala wa qulu ku ce hittatun naghfir lakum khatayakum wa qulu ku ce hittatun ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu naghfir lakum khatayakum in kuka yi wannan musu Allah za mu gafarta muku sai Allah ce wasanazidul muhsinina tasannu musu Allah za mu kara masu kyautatawa Allah ce ku tuna lokacin da muka ce mun ku shiga garin Misra ai garin Baitul Maqdis in za ku shiga ku shiga garin kuna masu kaskantar da kaiwa Allah subhanahu wataala sannan kuma abinda za ku faɗa ku ce hitta muna neman gafarar zunubanmu Allah ce wallahi in kuka yi za mu yi muku gafarta muku zunubanmu kun san alkawalin Allah Allah bai tada alkawali inna Allah la yukhlifu al-mi'ad in Allah ya ce kai zai maka in kai ku Allah zai maka to Allah ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai wayanda suka zalunci kawunan su suka canza abinda Allah ya ce su fada wale su ce hitta sai su ce hinta suna kiran alkama an ce su ce hittatun Allah ka gafarta su sun cewa alkama Allah ce sai suka canza abin da muka ce su faɗa wajen shiga garin ma sai suka shiga ta sassanin su ta suna jan cinin Allah ce su shiga suna masu ruku'i sai suka shiga ta baya baya wannan tawaye ne da mi ta umarnin Allah subhanahu wataala to shi kullun sunna ce ta Allah a rayuwa in Allah ya ce ka yi ka ƙi to akwai abin da zai biyo baya ka jira Allah in Allah ya ce i ba ka yi ba to akwai abin da zai biyo baya to sai Allah yake cewa fa'anzalna alallari na zalamu rijisan minas sama'i bi makanu ya fusukun sai musu Allah muka saukar da wata irin tsawa a kan waɗanda suka yi suka zalunci kawunansu ta ba su yi abin da Allah ya ce su yi ba sai suka wayi gari dalilin abin suka sace suna aikata wannan fasikanci domin fasikanci da ana nuhin kafirci nan fasikanci Allah yana nuhin mi kafirci sai Allah ya saukar musu da watar risan wata irin tsawa wasu ba suka ce ai Allah ya aiko musu da atta'un annoba sai Allah ya jarrabe su da annoban da kusan mutum dubu saba'in suka mutu dalilin su sa ma'ami Allah subhanahu wa ta'ala har yau dai mu diba ni'ima ce akan al'ummar annabi Muhammad duk abin da za mu yi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana duk kuskuren da za mu yi annabi ya roƙa mu da kada Allah ya halakar da mu amma su dalilin Allah ya ce su shiga garin Baitul Maqdis suka kasa shiga sai da Allah ya ce su shiga sai Allah subhanahu wata'ala ya turo musu da wata annoba rashin lafiyar da ya sadi mutur mutum dubu saba'in a cikin su wannan hukuma ce ko ba hukuma ba ce shi yasa wani daga cikin salafus salih yake cewa yace ni in ne sabon Allah ina ganin alamun sabon Allah a tattare da iyalina ko matata ta juya min baya in ta shan azaba ta ta gasa min aya a hannu kasa akwai irin wayannan matan da su sun kware wajen azabtar da namiji kaga mutun yana bude idanu a waje wallahi ya shiga cikin gida ha sai ya komo abun tausayi Allah ya kare mu to yace in yayi sabon Allah to in ya shiga cikin gida sai a juya masa da baya ba ka saba ma Allah ba to sai ta saba maka a rayuwa yace ko kuma yaga abun cikin iyalin sai ta cewa ai a kasa yi ko kuma dabbarsa yace wani lokaci dabbarsa ma abun hawansa zai saba masa shi yasa sabon Allah musiba ne a duk lokacin da mutum yake saba ma Allah to ka jira akwai abun da zai biyo baya abu guda ne kai ka roki Allah ya yahe maka Allah ya gafarta muna to shine Allah ya ce sai muka saukan musu da rijisan watan muka annoba dalilin abin da kasance suna aikatawa na fasikanci da kuma sabon Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa istasqa musa li qaumihi fa qul nadrib bi 'asaka al-hajar fanfajarat minhu ithnata 'asharata 'ayna qad 'alima kullu unasin masharabahum kulu washrabu min rizqi illahi wa la
Allah ya ce wa idistasqa Musa li qaumihi ku tuna lokacin da annabi Musa mutanen suka ce masa lokacin da mutanen annabi Musa suka ce wa annabi Musa watan muna neman shayarwa domin su shiga cikin hali na fari dokewar ruwa ana cikin musiba ta kasan daga cikin abun da ke kawo dokewar ruwa a cikin al'umma sabon Allah subhanahu wataala ya tabbata a hadisin Imam Tirmidhi imam manta ba mazala ke cewa duk al'ummar da take sabon Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto ana zinaci ana hana zakka a hana zakka a yi zina annabin Allah ce sai Allah ya jarrabe su da ɗokewar ruwa alkahat ana jiran ruwa ko kuma sai an shuka ana ganin ga abinci zai kai sai Allah shi ɗoke ba irin da aka yi wani ko ana ganin ga shi lafiya lafiya abinci ya kan kama sai kuma Allah ya jayi an ga kawai shi layiya har yan tasa suna ganin bana za a yi istoke kin abinci salati to ku zo ku yi istoke mu gani Allah ya datar da mu to anan Musa muta suka nemi istisqa'in sa suka nemi da yayi musu istisqa'i ya roki Allah ya sauka musu da ruwan sama shi da istasqa suka nemi da Allah ya shayar da su sai Allah ce fa qul nadrib bi asaka al-hajar sai muka ce wa annabi Musa ka buga sanda ka buga dutse da sandarka kusa a tsaha Allah ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika يا م... قال قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على
Allah ya ce wa annabi Musa ma tilka biye milika ya Musa me a hannunka da dama ya kai annabi Musa ya ce ya Allah sanda ta ce hi asai atawakkau alaiha ina dan takurawa da ita ina dan mika kasa da ita sannan kuma ina karkadawa dabbobi na abin da za su ci to sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ce kuma wale fiha ma'aribu ukhra ina da wani aiki na daban aka wannan sandar to sai Allah ya ce wa annabi Musa idrib bi asakal hajar buga dutse da sandarka annabin Allah yana buga annabi Musa yana buga sanda annabi Musa yana buga sanda fanfajrat minhu 12 aina sai gashi waton 12 aina kusan ijiyar ruwa guda goma sha biyu suka bullo yana buga sandar ijiyar ruwa goma sha biyu suna bulbulowa daga buga sandar sai Allah ce qad alima kullu unasin masharabahum kowanne daga cikin mutanen annabi Musa domin su al'umma annabi Musa al'umma ce guda goma sha biyu ɗiyan annabin Allah annabi Yaqub kusan guda goma sha sha biyu ne kuma da Allah ya kala labari a suratu Yusuf to sai Allah ce qad alima kullu unashin kullu unasin mashrabahum kowace al'umma ta san mashayar ta inda take zuwa ta sha ruwa domin idan aka ba su wurin shan ruwa guda to za a dinga samun sabani ai daga cikin abun da ke kawo matsala a zamantakewa a ƙauyu a dazuka tsakanin makiyaya da da manoma ko shine wajen wannan wajen shan ruwan nan to Allah ce sai muka sanya musu hurin shan ruwa guda goma sha biyu ijiyar ruwa muka fitar musu da ijiyar ruwa kadi mu'jiza ce da Allah subhanahu wataala da Allah ya baiwa annabi Musa dutsen ya buga ya buga dutse da sandarsa sai ga ruwa sun bullo daga wannan dutsen kuma ijiyar ruwa guda goma sha biyu kowanne ga inda zai sha shi da ta kowane gida family ga inda zai sha ruwa sai Allah yake ce musu kulu washrabu kuti ku sha kulu washrabu kuti ku sha domin bukatar ruwan tana zawa ne bayan aimi an ci abinci ko to Allah ce kulu washrabu min rizqillahi ku ci ku sha daga arzikin Allah subhanahu wataala wala ta'thaw fil ardi mufsidina kad ku zamanto mabannata a doron ƙasa Allah ya kare mu sai Allah ya ce ayata karshe وإذ قلنا قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون barakallahu fik Allah ya ce wa idh qultum ya Musa ku tuna lokacin da kuka ce wa annabin Allah annabin Musa ya Musa ya kai annabin Allah Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin mu ba za mu iya jure cin abinci guda ba wani abinci Allah ya basu almannu wassalwa kaga su da aka bai wa tsuntsaye suna ci da kuma ruwan wa- salwa da ake hada da zuma suka ce to mu ba ma iya jure cin abinci ɗaya kullun da ka faɗi ulana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana mimma tumbitul ard ya fitar muna daga cikin abin da ƙasa take cirarwa Allah ya musu ni'ima an ba su abinci ba sa saye amma su suke su fara jawo wa kansu aiki sai suka jawo muna noma suka ce ka roƙa mu Allah roƙa mana Allah ya ba mu abin da ƙasa take fitarwa min baqaliha na kayan miyanta albakal shi ne duk wani dangin abin da ake sanyawa cikin miya irin su sure irin su alayyahu irin su hadda ana-ana amma duk tana ciki min bakali hawa ƙisa'i hako da kuma ƙisa shi ne duma da gurji da kankana su da aka bai su almannu wa salwa suna neman gurji wa fumiha wasu ma suka ce fumiha ana nihin watan alkama amma kauli rajihi shine wa fumiha a tafar ana nihin tafarnuwa ce wa fumiha wa adasiha wa basali adas ka zaka ga shi kamar lanti yake zaka ga shi kamar lanti wa basaliha da kuma albasa Allah ya ba su almanu wa salwa suka jayo aiki su abu suke da bukata kayan miya sure da alayyahu sure da alayyahu sannan kuma a ba su duma da gurji da kankana sannan kuma watan da abin da ya shahi tafarnuwa da al'adas da kuma da albasa sai adam sace astastabdinu alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair yanzu za ku musanya abin da yake alkhairi da wanda da yake wanda yake mafi kaskanci ai wannan kaya ne wanda ba na ba na abun nan ba ai wancan yafi wannan ko salatu to Allah ta musu ihbitu misran ku shiga cikin garin misra ihbitu misra ku shiga cikin garin misra duk da wasu ga ce nan ana kalmar misr mamnu min as-sarf ce to ana ne dukkanin wani birni Allah ce fa inna lakum ma sa'altum abinda kuke nema na albasa da tafarnuwa da duma da kabewa ko je can kun samu eh Allah Allah ya dora musu aka lazamtar musu da kaskanci wal maskana da kuma talauci Allah ce wa ba'u sai suka waye gini suka juyo bi ghadbin min Allah ko da wani hushi daga wajen Allah subhanahu wataala dalili zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah suna kafircewa Allah subhanahu wataala wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi alhaq sannan suna kashe annabawan Allah ba tare da gaskiya ba zalika bi an zalika bima asaw wannan dalilin dukkan saban Allah subhanahu wataala da suka yi Allah ce wa kanu ya ataduna dai sun kasance in ta'adda Allah ya amfana da mu a nan za mu kwana insha Allah abinda muka fadi da ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna kun ga yau tafsirin ma sha Allah da wasu kaya akai ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan kama suka yi wannan gudunmuwar da alkhairi kaya ne na zamani ga kayan zamani da abubuwan suna da yawa ba abin zamu ce sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka ma duk wanda ke taimakon addini kuma Allah ya ba mu ikon taimakawa addini Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna bukatunmu na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya biya akwai gwabraye diyawa cikin wannan lokacin sai ya zo ya huce kada Allah ya kawo sanyin bari ba su yi aure ba subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh